أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إن بانا من تابا منا sha shida ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ranar sha bakwai ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bana fondu dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul ahqafi jiya Allah ya ba mu ikon fara karatun surar mun zo aya na uku lokaci ya yi muka kwana a nan yau za mu fara daga farkon sura zuwa ga abin da Allah ya so. suratul ahqaf tana farawa ne da huruful muqatta'a shine fa na Allah madaukakin sarki ba da bismillahir rahmanir rahim hamim ma'ana Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik duk da malamai a bayanin da muka gabatar sun tafi cewa wa'annan harufa ana yin tahaddi da su ne ga kafirai cewa ƙur'ani an saukar da shi ne da irin wa'annan harufa kuma kuna iya yin hakan ku haɗa harufa ku zo da naku inda za ku iya amma dai abin ya gagare su wanda har abada ba za su iya yin wannan ba Allah ya ce tanzilul kitabi wannan alƙur'ani sabkakken littafi ne min Allah al'aziz al-hakim daga gurin Allah wanda yake mubuwayi ne mai hikima al'aziz bi ma'ana al-ghalib marin jayi al-hakim ma'anahu shi ne wanda yake aza abubuwa inda suka dace duk inda kaga Allah ya yi abu to zai saka shi ne gurin da ya dace Allah ya ce ma khalaqna as-samawati wal arda bu mahalicci sammai bakwai ba da kuke gani ko mutane wal'ad da kuma ƙasai bakwai da kuke rayuwa a samansu illa bil haqqi sai dai da gaskiya wajalin musamman haka ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su sammai da ƙasai illa bil haqqi sai dai da gaskiya wajalin musamman da lokaci abun ambato والذين كفروا عما انذروا معرضون amma waɗanda suka kafirce sun bijire game da abin da aka yi musu gargaɗi da shi cewa su nisanci hushin Allah su aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake son aikata jiya nan ne muka kwana idan muka kalli aya karo na biyu Allah yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma ba mu halici sammai da ƙasai ba da halittun da suke tsakanin sammai da ƙasai illa bil haqq sai dai da gaskiya an gane halittar sama babu wasa a ciki Allah ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halici sammai da ƙasai ba da abin da yake tsakanin su domin wasa ba a wani guri Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin mu halarci sammai ba a sama da ƙasa ba da abin da yake tsakaninsu don wasa ba kenan don gaskiya ne aka halarci sammai da ƙasa shi yasa jiya tambayar da muka yi da anan muka kwana lalace illa bil haqqi sai dai da gaskiya muka ce ma huwa al haqqu ko ba haka bane kuma Allah saka ma jama'a da khairi ko ya ba da gudunmuwarsa kuma duk tana kusa da juna abinda yake nuni akan alhaqu din nan malamai suka ce alhaqu huwa iqamatul burhan ala wahdaniyatillah abinda a gaskiyar shine kallon sama da ƙasa a tsayarwa mutane hujja akan cewa Allah shi kadai ne babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin mulkinsa وأنه الخالق المتصرف shine mai halitta wanda yake jujjuyi abubuwa ta yadda yake so babu wani wanda zai zo ya ce yana da ta cewa game da mulkin Allah shi yasa kira na farko da yawan mutane a cikin suratul baqara gaba ɗayan mutane Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa Ubangijinku, allazina min qablikum kuma Ubangijin wa'inda suke menene suke gabaninku la'allakum tattakuna don zai sa ku samu jin tsoron Allah. ayyuhan nasu taku rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattakun ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku kuma wanda ya halicci waɗanda suka wuce gabaninku in kun ji tsoronsu za ku samu jin tsoron Allah. Sai Allah ce Allah bai ji'ala lakum al-ardha firasha as-samaa binaa. Wanda ya shimfida muku ƙasa kuma ya yi muku rufi da sama. Shimfida ƙasa ba wasa ba ne. Kun ga dai tafi gashi nan muna saman shi. Ko da muka shimfida shi mun yi zuha, mun gaji. Sai sai aka ce duniya duka Allah ya shimfide ta. sannan da aka kare shi aka yi muku ruhi da sama saman na inda za a ce za a yi mata ginshiƙai ne duk inda za ku je akwai ginshiƙi wani lokaci ginshiƙin dai da za a yi don ya tallafa sama ya za ka kama ta girman shi ai wurin da zai ce ba ƙarami ba ne kuma haka ba ne kuma guda nawa za a yi amma don iyawa ta Allah sai ce ya yi saman nan birairi amadin tarauna ba tare da wasu ginshiƙai da za ku gani babu wanda nema ne gari Allah subhanahu wata'ala yana yin ishara ga bayi cewa fa su rike Allah saboda shi cancanta a rike saboda shi kada yake yin halitta afaman ya khuluku kamar la ya khuluku afala tadhakkarun Allah ya ce shi yanzu wanda ke halitta zai zama ɗaya da wanda baya halitta shin ba za ku wa'azto ba ko mutane yau fa ana duniya an ci gaba ana duniyar an waye ana duniyar akwai ilimi dalhai yanzu duk ilimin an taɓa haɗuwa a yi sauro guda ɗaya sauro riga shi babu ci gaban da an ka samu a ce mutane saboda ci gaba sun kera sauro gashi ba wani ci gaban da za a ce yau mutane sun kera kiyashi ga shi balle a yi maganar kaza ko a yi maganar tinkiya har a kai ga maganar raƙumi afaman ya huluku kamar la ya huluku afala ta zakaru shin allan da yake halitta ya zama ɗaya da wanda baya halitta ko mutane ba za ku a ku yi hankali Allah subhanahu wataala ya nuna mana ya sashi in Allah ya so sai ya bamu ilimin da zamu kera duk abin da zamu kera amma dai nuna mana shine mai ilimi shine ya sai ya hana ilimi in mu isa mu samu ilimin ba mu iya mu samu kenan mu mika wuya ga al'amarin Allah shi sa Allah ya ce ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ay illa li iqamati al burhan ko ba haka bane ba mu halarci sammai da ƙasai ba sai dai don mu tsayar da hujja ga mutane ala wa hadaniyatillah akan cewa Allah shi kaɗai ne babu wani sarki tare da shi kuma na biyu wa ajalin musamma da lokaci abin ambato abinda na yake mana ishara ita saman nan akwai ranar da babu ta kuma za a waye gari ranar da ta gushe da kafin a samar da sama akwai Allah babu sama sai Allah ya samar da sama to yanzu bayan an yi sama an ƙare an nuna ƙwarewa a wajen yin sama da ƙasa ai abu ne masu tsara to saboda shi Allah mai arziki ne baya bukata arziki sai ce wata rana sai ya nade su ya watsar da su mun gane ko wal ardu qabdatuhu ko ba haka bane yawmal qiyamah as-samawati mutawiyatun yamin in an kajerar da za a yi kira na kyama sai Allah ya jinke ƙasa sammai a naɗe su a rinƙe su a hannun guda ba samman ba ƙasan akwai Allah mutanen kuma akwai su akwai kuma inda za a je su Allah ce da sama'un fa'arat ko ba haka ba ne radda sama za ta tsatsage ba a bukatarta Allah ya samu dace in ka gina bene e ta ji hawa talatin aka ce an roba za shi in ba za a zai ka ji duk za ka hau ka ci saboda kai mun bukaci ne Allah ba da bukatun wani abu bai da bukata shi yasa Allah ya ce wa ajalin musamman su sammai da kasai an samu su lokaci abin ambato yaushe ne ranar da za su gushe babu su wallazina kafaru amma munziru mu'ridun amma su kafirai wa'inda aka yi musu gargadi sun bijire game da abin da aka yi musu gargadi shine littafin Allah da ake yi musu wa'azi sun kau da kai la yubaluna bihi ba su damuwa da shi zaka jawo mutum aya ka jawo mutum hadisi abin nan bai da ke sai ce ya jiya kuma gobe abin nan da ba a so shi zai kaga ya zama bijirarre hinjirarre kenan kaka dauka wai wanda bai sallah ne kadai abin ya shafa a'a in dai ɗabi'a ka ne saboda son ranka za a ja aya a ja hadisi ka ki aiki da abin da aya ta zo da shi ka ki aiki da abin da hadisin manzon Allah ya tabbatar da shi sunanka bishararre za ka haɗu da mummunan sakamako a gurin Allah in dai baka tuba ka gyara ba Allah ya samu gyara Allah ya ci gaba da cewa ul ara'aytum ara'aytum bi ma'ana akhbiruni kace da mushrikai ku bani labari mata da auna min dunillah abun nan da kuke bautawa wanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al-ard to da Allah ku nuna min mi suke a bayan ƙasa ita dai samar ta Allah ce ko ƙasar ta Allah ce abun da a tsakani Allah ya ce wa ma bayyana ma ko ba ka bane nashi ne akwai abun da ya sauro su ko wa'annan sun rike gumaka sun mai da su allola sai Allah ya ce da manzon Allah ka tambaye su gumakan nan nasu tsakanin sama da ƙasa dan ba a magana sama ko ƙasa a halittun da a tsakanin sama da ƙasa su nuna ma dan halitta guda ɗai da gumakan su sun kai akwai babu inda hankali da rago me ya kamata a yi sujuda a dawo a bi Allah subhanahu wataala malamai suka ce أروني ماذا خلقوا من الأب فيه دليل عقلي kun san dalili akwai dalilul aqli akwai dalilun naqli in za ka yi magana da mutum sai ka ce kawo min hujja to ana kafa hujja da abu biyu ta zamo karɓaɓɓiya amma in an ka kafa hujja da ta hita daga cikin wayan ga abu biyu da za mu ambata ba hujja ba ce suki wurutsu ce shirme ne ana kafa hujja ta hankali yanzu Allah ya ce ka tambaye su a hankalci aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna min daga kasan nan menene suka yi na halitta babu kina ya akwai hankali ya kamata a dawo abi Allah to na biyu kenan na farko kenan ko am lahum shirkun fis samawati ko kuma suna da tarayya a cikin halittar sama nan duk dalili ne na akali inda dai ƙasa ba su yi komai ba to am lahum shirkum ay musharaka shin sun taya Allah wajen yin sama akwai Allah da ya taba cewa shi yana da wani kaso a halitta sama babu to a hankalci ya kamata ku mi kawai to mun a hankali babu hujja to mu dawo an ituni haka ne ko bi kitabin min qabli hada to ku zo min da wani littafi da aka saukar kafin saukar alqur'ani wanda a cikin shi akwai dalili na ilimi da yake tabbatar da waɗannan gumaka ya kamata a bauta musu in an ka zo ana magana wani littafi magana take yanzu ana magana ilimi ne ko ana magana hankali kaya ba sai an kace a ina ka karanta kawo dalili in ka ce ga littafin da ka karanta wannan dalili dalili ne na hankali ka bar ko dalili ne na ilimi to yanzu inda dalili na hankali ba su da hujja ku nuna muna abin da sun kai babu sama sun ba da gudunmawa a'a a hankalci ya kamata ku miƙa wuya to a bar wannan zance ituni bi kitabin min qabli hada to ku zo min da wani littafi da an ka saukar kafin alqur'ani wanda yake nuna ya kamata a rike wani abin bauta wanda ba Allah ba akwai shi babu aw atharatin min ilmin ko kuma sauran wani ilimi da kuka gaje shi daga gurin waɗanda suka gabace ku cewa kun taso kun ji magabatanku suna cewa kaza in ba shi a rubuce to a tarihance a ma'ana a labarce ku kawo mana ko a mafarki ƙissa ta wani da ya mutu wanda ya taɓa ce muku gumakan nan su sun kai wani abu a cikin duniya ko su suka yi taya Allah ya yi sama ku kawo wannan dalili babu kenan babu dalili na ilimi babu dalili na hankali wani dalili suke da shi sai dai su zo su kafa dalili taƙalidi suna da dalilin taƙalidiyun kun gane dalilin taƙalidiyun inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun shi na da dalilin shi kenan wannan ba dalil shi ake ce dalilun taqlidiyun a'a mun tarar da yayan mu suna yi kamar yanzu ka zo kana sai ce ka izala duk shekarar ta nawa na kun gane misali ba mu aya zai kawo ma ba kuma magana da zai kawo ma bata dace da hankali ba wai sai ya ce to mun mutar da su malama da suna yin kaza to malama ne shi an kai kuma ba manzo Allah ka kai kuma ba kamata yake ce manzo Allah ya ce kaza sai ya ce a'a mu mutar da su malama ne suna yi inda ba daidai bane da su malama ne ba su yi wannan shi ake ce ma dalilun taqlidiyun wannan soki burutsu ake ce mai ba hujja bace kame kame ake ce masa to wannan shine dalilin kahirai duk mun so ce a mu mutar da iyayenmu akan kaza to iyayenku ko da suna cikin bata ne dole sai kun bi shi Allah ya samu dace shi yasa ce au atharati min ilmin athara bi ma'ana baqiya ana baqiyatu ilmin mimma tarakahu al-awwalun ko kuma wani sauran ilimi na tarihi da magabatan ku sun ka bari ku kawo mana shi babu in kuntum sadiqin in kuma su gaskiya ne Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda ya kai bata daga cikin batattu kun san batattu hawa hawa ne ko to batacce mai mataki na ƙarshe mai daraja ta farko a bata to shine wanda ya bauta wa wani Allah ba wanda ya kashi bata a cikin batattu wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu batacce irin wanda yake bautawa wani Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah abunda ba zai ansa masa ba har zuwa tashi alkiyama ma'ana in ka zo kana bautar dutse har kiyama ta tashi bai ci ma'uffan bai tsinana maka komai wanda ya zo yana bautar katako ila yawmil qiyamati ma'ana sai ta bauta har kiyama ta nade bai aika bai tsinana musu kuma shine ma'anar wallahi yastajibu lahu ila yawmil qiyama abinda ba zai ansa masa ba har kiyama ta tsaya bai ma san yanayi ba na sha kawo muna riba da shedan yake ci shedanu suna cin wannan riba idan mutane sun zo suna bautar gumaka sai shedan ya zo ya tsaya a wurin in sun kai addu'a sun kai addu'a abinda sun ce suna so shedanin zai yi kokari ya biya musu wannan bukata shi kun ba dan komai ba dan kasu daina bautar gunki in an ka ce bai da amfani sai ce inda bautar shi bai da amfani ai ran nan mun nemi kaza gurin shi kuma mun samu inan bautar su tana da amfani waye jayo aka samu amfani shi dan yanzu masu bautar saniya in ka zo kana bautar saniya da Allah saniya ta san kana bautar sa saniya tana da hankali amma sai ka ga tana yi ma halaye na masu hankali tana yi ma halaye na biyan bukata to ba komai bane shedan ne zai zo shiga cikin jikin saniya in ya shiga cikin jikin saniya shi dai ya san kun bace ya samu abokan tahiya abinda kuke nema sai ya kokari yaya za a yi abin da ya yi dan kakka kubce mishi ya samu tababi haka abun yake faruwa shedan yakan shiga cikin jikin halittu da dama wanda in ya shiga cikinsu sai ya rinka yin tasarrufi ai ku bari in kawo mana misali shi dan yana shiga cikin jikin dan adam ko baya shiga idan ya shiga jikin dan adam wani lokaci sai ga dan adam yana tasarrufi wanda ya saba ma al'ada hasali ma mutum da yawa bai san sadda yake wa'annan abubuwa to haka ma ya shiga cikin jikin dabba sai zama shi ke tasarrufi da hankalin shi sai zama dabba tana da wani hankali ba irin na dabba ba saboda shi dan ya ara hankalinta ya kawo da shi shi ya zo yana tasarrufi irin na masu hankali dan dai ya ƙara ɓadda waɗanda suke kan ɓata Allah ka ka bari shi ɗan ci riba a kanmu Allah yake cewa wa idza hushira nasu wa hum an du'aihim ghafilun ko su waɗannan gumaka gafalallu ne game da menene game da roƙon su da ake ma'ana ghafiluna an nusratihim ba su iya taimakawa masu bautar su ne su ma kansu ba sa iya taimaka mu kawo nasu wa idan hushiran nasu idan aka tayar da mutane wa idan hushiran nasu yan tayar da mutane ranar tashi alkiyama kanu lahum a'da'an sai su kasance makiya a gare su ma'ana sai su zama makiya ga masu bautarsu wa kanu bi ibadatihim kafirin sai su kasance sun bijire game da bauta musu da ankai kafi ayyun kiruna annahum kanu ala ilmin bi ibadatihim iyyam sai gumakan nan su yi musu su ce a mu wallahi sadda ake bautan mu mu sani ba shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce yaya hakan zai faru yanzu wa'inda suka bauta wa dutse wa'inda suka bauta wa kabari wa'inda suka bauta wa abin da bai da rai shi ya za a yi magana kabari yana magana ne dutse yana magana ne to ranar kiyama ta yaya ne za su yi baran-baran da juna wasu ka ce sai Allah ya sanya ma wannan halittun rai ya ba su izinin magana sai su ce da su a mu wallahi da kuke bauta mana wallahi mu ba mu yadda da bautar ba don ba mu ma san kuna yi ba in ba don ma Allah ya sanar da mu ba mu ma san an bauta mana ba kenan in an ka tashe su ranar kiyama ta su zamo da su da abin da suka bauta sun zama ƙiyan juna shi yasa Allah ce wa idza hushira nasu in aka tashi mutane ranar tashi alkiyama kanu lahum a'da'an sai guma kansu abin da suka bauta wanda ba Allah ba sai su kasance maƙiyan juna kanu bi ibadatihim kafirina sai su zama sun musanta sun kafirce game da bautar da an kai musu ma'ana su guma kansu ce a'a ba su yadda da wannan ibada da an kai musu ba wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin wanda aka saukar da su zuwa ga manzo Allah nan ayatullahi shar'iyya kenan in aka karanta ma kafirai da mushrikai wa'annan ayoyi da aka saukar da su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyinatin ay wadihat ayoyi wa'anda suke sun fito fili hukunce hukuncen su a fili yake kowa ya gane ƙalin ladina kafaru lil haƙƙi sai kafirai su ce ma gaskiya alhaq menene nan kenan wannan manzo da alqur'ani kenan alladina kafaru lil qur'ani lamma ja'ahum sai kafirai su ce ma qur'ani yayin da ya zo musu kenan na alhaq alqur'an kenan shine abin da manzo Allah ya jira su wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin in an karanta musu ayoyinmu mabayyana wayanda suke ɗauke da bayani fili ƙalar ladina kafaru lil haqqi sai kafirai su ce wa gaskiya lamma ja'ahum yayin da gaskiya ta zo musu hadha sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani Allah madaukin sarki ya samu dace manzo Allah ya gama karatun Qur'ani sai ya ce wallahi wanga sihiri ne ba wani Qur'ani ba su yadda da shi ba kun ji abin da suka gaya manzo Allah ku yanzu an fara gaya mana ne ba sai manzo Allah ya gama karatun Qur'ani sun ji sai su ce sihiri ne bokanci ne bai isa ba am yaqulu naftara ko kuma su ce ya dai kirkiro maganan ne ƙarya yake ba Allah ya aiko shi ba shi dai kirkiro abin shi am ya kolo naftara ko kuma su ce ya dai kirkiro maganar ne wa ake gaya ma wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa jama'a wa'azi fa wahala yake da shi wahala yake da shi duk mutumin da kaga ya tsaya ta farkin da'awa to ya doko aiki mai nauyi komi kana iya shi ma abin da ake so kai haƙuri ba kai ne na farko ba inda har za a ce wa manzo Allah ya kirkiro ƙarya a kuma gaya mai da kunnen sa yaji yayi hakuri in babu aula mun mu hakuri dan muna koyi da shi ne am yaqulu naftara sai su ce ya kirkiro maganan ne Allah ya ce da manzo kulka ce da su iniftaraituhu ai in ma na kirkiro maganan ne na jingina shi zuwa ga Allah fala tamlikuna li min Allah shay'an ba ku iya kare ni da wani abu da Allah ya nufi ni da shi mana ba ku iya kare ni da wani nufi da Allah ya da ni in ya tashi min azaba huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah madaukin sarki ya kowa sani game da abun da kuke kutsawa cikin sa menene suke kutsawa shine wajen sukar alqur'ani da kuma cin mutuncin manzon Allah shi sa هو أعلم بما تفيدون فيه أي فيما يتعلق بالطعن بالقرآن abin da yake da alaka da suka da alkur'ani su ce da alkur'ani sihiri ne kaga wannan ya zama suka kenan sannan su ce manzo Allah ƙarya yake shi ma suka ne to shine sai manzo Allah Allah ya ce ka gaya musu huwa a'lamu bima tufiduna fihi Allah ya fi kowa sani game da abin da kuke kutsawa ciki na suka da Qur'ani da kuma ni manzon Allah kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah subhanahu wata'ala ya isa ya zamo shaida tsakani na da ku game da abin da nake faɗa in gaskiya ne ya Allah ya sai zama shaida mana game da labarin Qur'ani da kuke ci a ƙarya ne Allah ya isa ya zama shaida cewa ni ba ƙarya nake muku wa huwa al-ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne malama suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ƙara bayyana rahmar Allah da tausayi na Allah da ƙaunar da Allah yake ma bayansa farkon aya tana bayani ne akan kafirai sun ce manzon Allah ƙarya yake haka ne sun ce Qur'ani sihiri ne haka ne ko ba haka bane kuma Allah ya ce mazala ga ya wasu Qur'ani ba sihiri bane kai kuma ba ƙarya kai ba waɗanda suka faɗi waɗannan maganganu in za a maida musu da martani na magana me sanyi ya kamata a maida musu da ita ko kuma mai zafi amma da yake shi Allah in kun mu'amalance shi da mummuna sai shi mu'amalance ku da mafi kyau bayan duk an gaya musu maganganun sun kai ba haka bane amma sai Allah ce wa huwa al-ghafurur rahim duk da haka dai ku dai tuba a yayi muku me yasa shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai ka koyi wannan a da'awa mutum zai zo ya ci mutuncin ka yana ribin ka hawa mimbari ka zazzage shi sai ka kalla ka ce wasu sun ce kaza sun ce kaza Allah ya yahe musu mu dai mun yahe musu su daina wannan bai da kyau sai ka ci gaba da karatun ka kuna da misali amma mutum ya zage ka ya zage sai ka ce yau akwai raddi ya dace da usulubi na Qur'ani Qur'ani ba haka yake raddi ba duk raddi ba wanda ya kai Allah iya raddi yanzu nan kahirai ba raddi ake musu ba sun ci an ci amma abinda sun kace da abinda an kace musu ɗaya ne sai an koyi wannan yanzu misali mu ɗauki misali mu ɗauki mai ƙaramin daraja wanda shi ba kowa ba ne mahaifinka mutum ya zo gaban duniya ya zage shi zagi na cin mutunci ka kuma jiya ya faɗi maganar da yake so a kansa abin akwai daɗi sai ga ka kazo sai ana da miya za ka sai ka ce ta abin nan da an ka ce dai baba yana da shi ba haka ba ne amma wa'annan da suka zage babar su tuba Allah zai yaye musu ku dai kun yaye hakkin ku sai ka ce ina na ake a ci gaba da karatu kai raddi ko baka yi raddi ba da naka da nashi wahi da masu hankali sun ja sun san wanga ya sa abin da yake sai an koyi wannan ka ku ɗauki ɗabi'a zage-zage ɗabi'a cin mutunci ba sai ka aibanta wani bane kake samun daraja ba sai ka ci mutuncin wani bane kake jin ɗaukaka a'a innal izzata lillah ko ba haka bane daukaka ga gurin Allah take Allah ka daukaka mu ta hanyar da ta dace sai Allah ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kun ji har yanzu ana musu raddifa ka ce da su ba ni ne na farko a cikin manzanni ba mana ba ni ne na fara cewa manzo nake ba kafin in ce manzo nake manzanni sun wuce da dama wa ma adari ma yuf'alu bi wa bikum kuma ni ban san abin da zai faru gare ni ba haka kuma ban san abin da zai menene ba zai faru da ku ba in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba sai dai abin da Allah madaukakin sarki yayi wahayinsa izuwa gare ni amma ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane sai dai mai gargade kuma mai yin bayani dalla dalla don kowa ya gane ayan nan mun kalibe ta karo na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace bulka ce da su ma kuntu bid'an min ar-rusuli ba ni ne na farko ba daga cikin manzanni wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum sannan ban san abin da Allah zai aikata min ba kuma ban san abin da Allah zai aikata gare ku ba kahirai da suka ji wannan da munafikai sai suka goma gehe suna cakai gwara mamu da shi to shi yana ma mutane wa'azi a zo abi Allah to shi ma bai san makoma shi ba ko ba gane ba in kai magana dubu na kwarai aka samu magana wadda take da harshen damu mai ma'ana bi to cikin dubun nan na kwarai duk sai a wace su gudan nan mai harshen damu ita za a ɗauka tana da ma'ana wadda ga zahirinta amma inda tana iya ɗauka wata ma'ana sai a ɗauki wacce ma'ana ai ta yawo da ita zahirin ayar kamar da malama suka fassara da maza da ce bai san abin da za a aikata a kansa ba kuma su ma sahabbai ba san abin da za a aikata ba magana mafi rinjayi a malumman tafsiri shine magana inda yana ba da labarin annabawan farko ba shine na farko ba su annabawan farko akwai wanda ya mutu ba a kashe shi ba akwai wanda kuma an kashe shi to shi ma a matsayin shi na annabi bai sani ba makiya kashe shi za su yi ko kuma zai mutu dai mutuwa ne irin wanda ake yi sa'an nan kuma mabiya na ban sani ba za a bar ku a garin nan ko karkashe ku za a yi wannan ban sani ba shine abun da ma'anar ayar take nufi amma abun da yake faruwa a lahira manzo Allah ya san makomarsa kuma Allah ya tabbatar cewa da ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika kuma ta'akhir ya san makomarsa lahin da kai ha in ma kai an yahi abin da ya sauro ko kai ba rubutawa in ka samu wannan license me mako maka shi yasa mu'minai suka ce to su fa Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar su ma mu'minai Allah zai shigar da su aljanna da mu'minai maza da mu'minai mata su ma sun san makoma su duk mai imani wanda ya bi Allah makoma sa aljanna ce ashe in ka dibi zahirin aya kahirai sai suka ɗauka shi bai san ma makomashi ba amma ya alƙur'ani Allah ya faɗi makomin manzon Allah ko ba haka bane ta shi yana nuhin wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ni ban san abin da makiya za su aikata ni manzon Allah ya san gaibi ne sannan kuma ba mu san abin da zai faru da kai wala ilmu indallah in attabi'u illa ma yuha ilayni ni dai ina jin abin da aka yi min wahayi ne ai ina tabi mana ma attabi ba komi nake bi ba ba wani umarni da nake bi sai da abin da aka yi wahayin shi zuwa gare ni ba ma ana illa nadhirun mubin kuma ni ba kowa bane sai mai gargade mubin kuma mai bayyana wa ma'ana mai bayani game da al'amarin Allah cewa wanda ya bi Allah zai samu lada zai samu aljanna wanda ya kafirce Allah subhanahu wataala zai mai mummunan hukunci in ya mutu bai tuba Kul ar'aytum kace da su ku bani labari in kana min indillah haka ne ko idan ya kasance in kana ismu kana taqdiruhu huwa ai in kana alqur'anu min indillah kun ga misali ku kace da su ku bani labari in kana min indillah in har qur'ani ya zamo littafi ne daga gurin Allah wanda kuma tabbata daga gurin Allah yake wa kafartum bihi kuka kafirce da alqur'ani wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi kuma mai shaida yayi shaida daga cikin bani isra'ila ala mithli a irin qur'ani ala bi ma'ana alba ai bi mithlihi mai shaida daga cikin bani isra'ila yayi shaida da irin littafin da ya gabata kamar alqur'ani malamai suka yi sabani to wani ne ya shaida wasu ka ce abdullahi bin salam ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina shi abdullahi bin salam yana ɗaya daga cikin malaman yahudawa ya zai ce manzo Allah zan yi ma tambayoyi idan ka bani ansa to kai annabi Allah ne zan yi imani da kai manzo Allah ce to babu laifi dimin tambaya yayi tambayoyin da yake yi ya kare ko manzo Allah ba shi amsa sai ce na shaida kai manzo Allah ne sai ce akwai matsala amma mutane na na san halin su ka bari in shige cikin daki ka kira su ka tambaye su waye ne tukuna sannan ka ga musu na imani ka ji abin da za su gaya maka yanzu Allah ya kira manyansu suka zo yace kun san Abdullahi bin Salam suka ce sun san shi waye shi ce a ai malami ne dan malami mai girma ne dan mai girma me za ku ce in ya ce ya imani suka ce wane shi wane zai imani ina sai hito ya ce ya shirya ba an bauta daga suka sai Allah sai suka ce an ta sharruna ibn sharruna kai sharri mu ne dan sharri mu kai ba kowa bane wulakantacce ne Bayahude shi ne zai magana yanzu ya canza ta, ba su jin wannan kuma, har gobe, wai barganin Yahudawa wai an zo an yi conference, an yi sinye, an yi kaza, da sun duwa sun kaga ba su da ‘yan a ciki nan take za su canza. Mai ga mutum ya zai na ce, ha, inda an yi sinyacir ta kare, sinyacir ɗinwa babu ‘yan tere mai uwa ne sinyacir. Tana da amfani ne, babu. to shine kaga shi ya shaida akan annabtar manzon Allah ko wasu malaman suka ce an sabkar da wannan aya ne game da wannan bawan Allah amma malaman suka ce to shi yadda kissar yake Abdullah bin Salam ya musulunta ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zo Madina ita ko wannan sura an saukar da ita ne a Makka ko ba haka bane ka kenan akwai abin dubawa gani shi yasa wasu malamai suka ce a an sauka da ita ne akan wani mutum daga cikin wani isra'ila wani ilmu inda amma dai magana mafi rinjayi wadda malaman tafsiri suke akai wa shahida shahidun min bani isra'ila ana magana ne akan annabi Musa alaihi salam mana annabi Musa ya bayar da shaida game da gaskiyar annabtar manzon Allah kuma ala mislihi ay bi mislihi ya zo da littafi kwatankwacin abin da yake karfafa maganar da manzo Allah zai ta alkurani mai girma fa'amana yayi imani wastakbartum ko kuma kuka yi girman kai kaga dai duka dai maganganu ne Allahu alam ana ya dauki maganganun duka ai aiki da su ko ya zamanto an saukar da ita ne kan Abdullah bin Salam ko an saukar da ita ne da wani bawan Allah daga cikin bayan Allah ko kuma an saukar da ita ne akan Annabi Musa Allah bai sarraha muna wane ne shahidun ba, ko ba haka ba ne, wannan kowa ishtihari ne na malamai, Allah wanda ya daidai Allah ya ba shi lada biyu, wanda ya kuskure Allah ya ba shi lada guda. Inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin, yalli Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai. Hidaya at-tawfiqiyya kenan, ba zai waffaqar da su ba. Nan azzalimin waɗanda Allah da ilimin sa ya san kafirai ne ba za su imani ba. amma da yawa za ka ga mutum yana zalunci ya daina ya bar zalunci ya ji wa'azi ya daina wanda dama Allah ba ya kaddara yana mutuwa akan wannan hanya ba ne wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu kafarai suka ce da mawasu imani law kana khairan ma sabaquna ilai inda qur'ani alheri ne da dawayin can ba su riga mu zuwa karba alqur'ani wa in lam yahtadu bihi yayin da basu shiryu da abin da Qur'ani yazo da shi ba ba sai yaquluna hadha ifkun qadim sai su rinka cewa wannan ƙarya ne tsohuwan ƙarya ma'ana kirkiran ƙarya ne na da ba gaskiya bane lokacin da su Bilal suka musulunta su Ammar suka musulunta da sauransu sai su Abuja da suna ganin yanzu kamar su a ce su bilal sun riga su shiga musulunci yanzu kamar su ne a ce za su zo a ce su da suwa ne duk ɗaya ne kai inda abin nan gaskiya ne da waɗancan ba su rigan su saboda su ne Allah ya zaɓa ya ba dukiya su ya kamata zama masu hankali ba waɗancan ba wannan ɗabi'a hanyar zata nan wani da zarin ya yi kuɗi ya ganka wasu sai shi ta ganin dai kawai ga kanan dai duniya ba ka san mina na ka zuye ba don ya tashi ne mariya ce ya stars ya gani ce ya stars Allah sauki bale in Allah ya jarabe ka da talauci subhanallah sai kai wa'azi ka kare in kana wa'azi haka zai ana kallon ka sai kai wa'azi ce ustaz kenan an ya da kenan wannan waya ta dai ba na kai baka masa abin da kake yi ba da yawa mutane abin da suke ɗauka wai sun samu alheri ne sun samu duniya sun manta cewa manzala ya ce inna allaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba duniya da wanda Allah yake so da wanda Allah ba su sai ba su duniya amma addini ba a samu shi sai wanda Allah yake so amma mu yanzu mutum yana ganin yana da dukiya to shine Allah yana son shi kuma da yawa da ba su fahimci Allah ba ba su fahimci tsari na rayuwa ba da kansu in suna cikin talauci sai su yi take ganin kama Allah bai zabe su ba ya gaya maka inda Allah baka imani na kwarai to inda kake Allah ya san da kai yana kula da kai kana da cikin jarrabawa ne a gani zaka ci jarraba ko ba zaka ci ba min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa min qablihi kafin saukar da alƙur'ani kitabun Musa akwai littafin annabi Musa shine littafin at-taura imaman wannan littafi da Allah ya saukar da shi akan Musa jagora ne ma'ana wajen gaskiya yana jagorancin mutane ana koyi da shi sannan wa rahma sannan rahma ne ma'ana sanadiyyar samun rahma ne ga wanda ya imani da shi wa hadha kitabun shi kuma wannan ƙur'ani da aka saukar da shi zuwa ga manzon Allah musaddiqun yana gazgata littattafan da suka gabace shi ne lisanan arabiyyan an saukar da shi ne da yare na larabci liyunzira alladhina zalamu don manzon Allah ya yi gargaɗi ma waɗanda suka yi shirka a zulmu bi ma'ana shirka wa bushra lil muhsinin kuma Qur'ani bushara ne ga masu ihsani masu kyautata ibada ga Allah mun yi bayani akan ihsani ko ba haka bane ihsani shamil an tuhsina li jami'il khalaiq dukkan halittu ka yi mu'amala mai kyau tsakaninka da su an ka koma kuma ihsani a ibada an ta'budallaha ka'annaka tara huwa a'la martaba a matsayi na imani ihsani shine mataki mafi daraja kun fahimci Hausa take maratibuddin akwai al-islam akwai al-iman akwai menene akwai al-ihsan to kai kokari ka zama cikin muhsini wajen ibada ka kyautata mu'amala da bayan Allah shi ma ka kyautata innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle wanda suka ce Allah shine ubangijinmu thumma istaqamu sannan suka tsayu akan da'a ga Allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro a tare da su yayin da mutuwa ta zo musu wala hum yahzanun kuma za su yi bakin ciki ba bayan sun bar duniya bayani ya gabata a cikin suratul fusilat in ba na manta ba haka ne ko duk wanda yake mai imani ne radda zai mutu bai tsoro kun dai ganmu muna da tsoron mutuwa ko wallahi in ka tsayo akan da'a ba radda zaka gane cewa mutuwa sauki ce sai radda zaka mutu sai ka ce ashe abin da muka ta tsoro inda tun farko ya riske mu sannan mai kake bakin ciki zaka bar kaza zaka bar kaza sai ka ga da zaka tai sai ka gane ashe inda tun farko ma da ka mutu wannan alƙawari ne na Allah ulaika ashabul janna Allah ce wa'annan su ne ‘yan aljanna, hum fiha khalidun, khalidin fiha ko? Wulaika sabul jannati khalidin fiha, wa'annan su ne ‘yan aljanna za su dawoma a cikin gidan aljanna, jaza'an bima kanu ya'malun. Sakamako ne game da abin da suka sunce suna aikatawa. Wanda yake aikata aikin kwarai, aljanna ita ce za ta zama sakamako a gare shi. Allah ya ci gaba da bamu labari. wasaina al'insana bi walidai ihsana mun yi wasicci ga ɗan adam game da lamarin iyayensa guda biyu ihsana ya kyautata musu bayani akan kyautata ma iyaye ya gabata a surori da dama ayoyi mabambanta sun yi bayani akan a girmama iyaye to nan Allah ya zo ya ƙara muna haske ya ƙara nuna mana darajar iyaye iyaye kyautata musu aka amma abin da zai mana tambihi iyaye ba bauta musu ake yi ba kyautata musu ake yi an fahimci hausa Allah shi ake bauta hamalatu ummuhu qurhan aka ne ko mahaifiyar shi wane ne shi mutum ta dauke shi cikin matsatsi aibi mushakka ta dauke shi cikin kunci wa wada'atuhu kurhan ta kuma haife shi a cikin wahala dauka ciki bone ko haihuwa bone to daga dauka cikin har aihuwa duk mace tana cikin dawainiya ne in ta haita wannan dawainiya ta fada da wannan dawainiya amma abin tambaya uwa aka ambata wajen ɗawainiya da yaro ko uwa idan mace ta ɗauki ciki daga ɗaukar ciki har zuwa ra'aihuwar ciki da ita da uban yarowa ya fi shan wahala yanzu dai in akwai wani sharhi da za a yi sai bayan an bani amsa da uwa da uba daga na ɗaukar ciki har zara aihuwa ya fi shan wahala ban da sharhi kawai guda za ka zaɓa tukuna shi sharhi zai zo daga baya Allah ka da jagora kai jama'a maza kun manta ne Allah ya zagun manta ne namiji bonin da yake ci mata shi ta ɗauki ciki har ta kan aihuwa a yi suna har ɗaya kan zama ɗa Allah kaɗai ya iya kwatanta bonin da namiji yake sha kawo yau kawo gobe aikin nan wani Allah ne fa kawo aban yau aban gobe Allah ɗaya iya wannan amma in ka aure ɗan mutum ka kawo gida wannan yau da gobe kuma ya hau yanka kullum kawo ne wani sai gan shi ya shiru ana Muhammadu Muhammadu sai ce ya hanka gida ciki gare ta kasa aiwa babu rago Allah samu dace ku ƙara bincikowa banin da namiji yake sha ba ɗan kaɗan ba ne. Kayan kai ne baka da kwai sisi, sai ka nemi gari ka sha kai kwanjinka, ko ba haka ba ne? Matar kana da ciki kana sha an gira ka ba man wani kana yana da Allah ka sayo min tukuni, ƙarshen ta kwai sisi ba ka da. Kudin tukuni wasa ne? Allah ya kare mu. To almuhim dai malamai suka ce, malaman tafsiri suka ce, an ambaci wani ala wajahil khusus a keɓance ba wai dan uba bai cin bane ba ne shi ma uba mun shiga muna muku lissahin bonin da yake ci in mata shi ta ɗauki ciki wala sai ka tausaya mai Allah ya ka jarrabawa an kira ka an ce ka zo ga ta yau za ta yau gaban kana ta ɗarɗarka sai a ce sai an yi ofere kun baka da ko sisi aljihunka wa zai nemo kuɗin yanzu bayan an yi an kare kudin mota a dawo gida wa zai nemo su ya an kai ordonansu wa za a ba sai da Allah za ka samu kudin daga amina duk wanda kaje yana cewa lamarin gida bai da wahala tattalin arzikin shi ne a da ƙarshi amma Allah wanda duk tattalin arzikin shi bai da ƙarshi ya sa akwai wani Allah yake cewa wasainal insani biwalidayhi ihsanan ko ba haka wani Allah ya yi wasici ga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa daga cikin ɗawainiyar da iyaye suke sai aka faɗi taɓuwa hamalat wa ummuhu kurhan baba su ta ɗauki cikinsa cikin wahala wa wada'at kurhan ta haife shi cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da ɗaukan ciki da haifuwan da yaye yaro shine wa hamluhu wa fisaluhu da daukan shi daga da aka dauki ciki wa fisaluhu har zuwa ran da aka yaye yaro salatu na shahara watanni 30 ne ma'ana watanni 30 to a hidda shi a sakko wani shi a hidda shi layi an fahimci wasa da wannan ne malamai suka ce inda Allah ya ce walwalidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn ko liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye suna da dama su shayar da dan su shekara biyu cikakku sai aka ne sai aka ga shekara biyu suna da wata 24 ko ba haka bane kuma Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini yaye yaro a cikin shekaru biyu ake yi to sai aka gane cikin wata talatin in an ka ɗebe wata ashirin da wata nawa kenan kenan daga ɗaukar ciki zuwa aihuwar shi yana iya yi wa a hida a radda ya cike wata shidda in ka auri mace ta haihu ciki yana da wata shidda naka ne duk wani dabara ka bar shi Allah shari'a ta baka ɗa kenan ciki ana aihu shi wata shidda bakwai takwas tara har goma har da yadda yanayi ba su amma ƙarancin watannin ciki wata shidda shayarwa lissafin shayarwa wata ashirin da hudu yaro da ya kai wata ashirin da hudu to a yaye shi amma ana iya a yaye yaro ƙasa da wata ashirin da uku gwargwaron yadda dai dama ta bayar amma dai shari'a ta ba mace dama ta yi ta shayar da ɗan ta ya kai wata ashirin da hudu in ta aihu ciki wata shidda in ta aihi ciki wata bakwai ta shayar da ɗanta wata ashirin da uku in ta aihu wata takwas ta shayar da ɗanta wata ashirin da biyu in ta aihu wata tara ta shayar da ɗanta wata ashirin da ɗaya in ta aihu wata goma ta sha da ɗanta wata ashirin shi ne dai lissahi. Fahamluhu wa fisaluhu talatuna shahara da ɗaukan ciki da yaye yaro shi ne watanni talatin, hatta idza balaga a shuddahu. Yayin da yaro mutum ya kai ƙarfinsa, wa balaga arba'in sanatan ya kai shekaru arba'in ƙala rabbi auzini sai ya ce ya Allah ka yalwanta mani an gane misali ko ka yi mini ilhama an ashkura ni'ima ta kallati an amta alai in gore wa wannan ni'ima da kai a gare ni wa ala walidayya da kuma mahaifana guda biyu wa an a'malu salihan tarda kuma na aikata aiki na ƙwarai wanda ka amince da shi ka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati Allah madaukakin sarki ka gyara mani a cikin ƴaƴana wanda ka bani ka sa albarka a cikin zuriyana inni tubatu ilaika Allah lalle ni na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin ni ina masu miƙa wuya zuwa gare ka malama suka ce wannan aya tana bayani ne akan ana son jaddada imani da tuba duk mutumin da ya kai shekara arba'in bai sake sabantu ba ya ɗauko wani zango wanda ba irin na da ba da ka kai shekara arba'in duk kyawun jikinka ba yaro kake ba an gane misali ko ka shigo gangana yanzu a jima kaɗan za ka ka shiga bonus an gane ko? da shi ta sai malamai suka ce in Allah ya sa ka ji ka ka shiga shekara arba'in ka zauna ka yi tuba ka nuna ma Allah gode ka da ya kai ka wa'annan shekaru shi ya hima abin da ka yi kuma ka yi shirin baya ma in ba a yi daidai ba ba za ka sake lalata gaba ba in an yi kuma baya daidai ka nuna ma Allah yanzu ko an ka fara abin da an kai baya na ga wasu ya shi kyau kenan duk mai hankali in ya shekara arba'in ya kamata lissahin shi ya zama na lahira ne ba na duniya ba tunanin shi ya zama toya zai haɗu da Allah ne ba zai tara duniya ba Allah madaukin sarki ka yi mana arziki ula'ika wa'innan masu wannan ɗabi'a su ne allazina na taɓabbalu anhum ahsana ma'ami su ne wa'inda muke karɓa musu mafi kyawun abin da sun ka aikata malamai da suka ce da hanka ce ahsan ba wai ana nufin zaɓe za a yi ba a'a ana nufin ana karba musu kyakkyawa aikinsu ahsan bi ma'ana hasan zamu karba musu duk aikin da suka yi na kwarai wa natajawazu an sayyi'atihim mu yahe musu mu daga musu kafa game da munana ayyukan da suka yi ana ba zamu kama musu da wannan laifi ba fi ashabil janna za su kasance tare da yan aljanna wa'ada as-siddiq alladhi kanu yu'adun wannan shine alkawari na gaskiya da aka kasance ana yi musu shi kinan kaka ce yanzu da abinda ni bai yi ba kaza kaza ne a a ruhe wannan babi ka tuban ma Allah Allah zai yafe ma ya saka cikin bayi na gari wa'inda Allah madaukin sarki zai sa su zama cikin aljanna na'am akwai lokaci minti biyu mu tsaya anan saboda wannan aya tana da alaka da ayar da take bayan mun yi ta mu ta ba sai mun sake maimaita ina ganin zamu takaita abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika eh na'am mm
Mm.
in aka ji inda
yanzu kan kun goza matsala ya zuwa sa wadanda ya kasa biyu da an ka yi yaron matashin da sai daga yaron kuma ci kamar ya kai to sai ya kai aiki kai ba su abokan
na na ga- na gane yanzu shi abinda yake cewa yana magana dai ya ce